الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الاستنجاء واجب وهو غسل موضع الحدث بالماء
فصل rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala cikin bayani dangane da yanda ake yin tsarki shehu ya ce alistin ja'u wajibun alistin ja'u kama ruwa mutum ya tafi bayan ya yi bawali ko bayan ya gama bayan gari ya wanke da ruwa wannan wajibun wato wajibi ne dole ne bawan allah musulmi yin istinja'i a haƙƙinsa wajibi ne wanda kuma baya daga cikin abin da yake da alaƙa da asadar da alwala da shi baya daga cikin sunnoni na alwala ko wajibi na alwala wa huwa ghaslu mawdi'il hadathi bil ma'i to abin da ake cewa al-istinja shehu yace shine wankewa gurin da kari yake fitowa imma bayan gari imma bawali imma mazi imma wadi to a wanke shi bilma'i da ruwa wannan shine ake cewa alistinja akwai bambanci tsakankanin alistinja'u da alistijmar alistijmar shine yin amfani da hoge wajen kawar da wannan najasa da bawan Allah musulmi ta fito mishi daga cikin azzakari ko daga addubura na'am ويستنجى من كل ما من كل ما يخرج من المخرجين معتاد سوى الريح
malam yace wuyustanja ana yin tsarki min kulli ma ya kharuju daga dukkan abin da yake fitowa minal makharajai daga ɗaya daga cikin mafitatan nan guda biyu addubura ko alƙubula mu'tadan fitowa wanda take ta al'ada ba fitowa ba wanda take ta nadir ba ta al'ada ba ya ce wannan duk abin da yake fitowa daga alƙubula ko yake fitowa daga addubura ana yin tsarki saboda fitowar shi inda ya fitowa ce wanda take ta al'ada ala wajihil adati wa siha ba wai nadir ba wanda abinda bai taba zauwa ba sai so ɗaya zai zo ko kuma abinda sai ka tara mutum ɗari ma ya ce shi wannan ba wanda ya taba hoto mishi misali a ce yanzu tsakuwa mutum nawa za ka samu ya ce shi bai taba ba ganin tsakuwa ta fito daga azzakarin shi yanzu dan tsakuwa ta fito wa mutum daga azzakari ba za a ce sai ya yi tsarki ba saboda wannan ba mota da bane wannan nadir ne ta jimawa akthar min mi'ati ashkhasin balla ma tajid ashrata ashkhas yaquluna innahum kharaja minhum alhasa kadan ne zaka samu mutum goma cikin mutum ɗari su ce tsakuwa ta taɓa fito musu daga azzakarunsu don haka wannan ba za a yi alwala saboda su ba ya ce siwar rihi ya ce amma banda iska idan mutum ya zamanto ya yi tusa wannan ba wajibi ba ne a kan shi ya tafi ya tsarki kenan kawai alwalarsa ce ta warware ba buƙatar sai ya tafi ban ɗaki ya sake yin tsarki kawai yanzu alwala zai buga sabuwa ya ɗaura ta na'am وصفته أن يبدأ بغسل يده اليسرى قبل ملاقاتها الأذى ثم بغسل محل البول ثم ينتقل إلى محل الغائب ويصب الماء على يده غافلا بها المحل ويسترخي قليلا ويزيد العرق حتى ينقي المحل نعم تشيكا وصفته صفر يندا أكيين سلكي yanda shari'a ta musulunci ta koyar da yanda ake yin tsarki shine an yabda'a bi ghasli yadihi yusra wato bawan Allah musulmi idan ya shiga cikin banɗaki bayan ya gama biyan bukatarsa in bawali ne yayi to sai ya fara wankewa hannunsa na hagu ya dan jika hannunsa na hagu idan ya jika shi qabla mulaqati hal adha kafin ya hada wannan hannun nasa na hagu da wannan najasa da zai wanke imma bawali din imma bayan gari thumma bi ghasli mahallil bawli to idan ya zamanto yanzu da ya shiga yayi bayan gari kuma yayi bawli to wanda zai fara wankewa cikin waɗannan guraren guda biyu yabda'u bi ghasli mahallil bawl yana fara wankewa gurin da bawli ya fito sai ya gama da gaba sannan kuma sai ya koma baya thumma yantaqilu ila mahallil gha'idi sannan kuma yana ciruwa zuwa gurin da kuma bayan gari ya fito da aka ce al-gha'id shine al-makanul mutma'innu guri wanda yake nitsatse wanda mutum zai nutsu ya biya bukatar shi a nan ba tare da hayaniya ba shine ake ce da shi al-gha'id da Allah ta'ala ya ce haula mustumin nisa falam tajidu ma'an fataymu wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko kuma ɗaya daga cikin ku ya zo shi daga al-gha'id shine guri wanda yake nutsatse ya tafi ya tsugunna ya biya bukatar sa a can to kuma sai aka ambaci ma ya kharuju min al-insan min al-qadira sai aka ambace shi ma da al-gha'id wato abin da yake fitowa daga jikin mutum na bayan gari shi ma sai ake ce da shi alghaib to yanzu sai ya ciri zuwa gurin da bayan garin ya fito wa yasubbul ma ala yadihi sai ya zuba ruwa akan hannunsa na hagu akan hannunsa na hagu zai zuba ruwa ghasilan bihal mahalla halin kasancewar shi yana mai wankewa wannan bigiran da bayan gari ya fito da wannan hannun nasa na hagu da hannunsa na hagu zai wanke adduburar shi hannunsa na dama ba shi da alaka da taba addubura wa yastarhi qalilan to lokacin da yake wankewa wannan adduburar tashi yana dan saka adduburar tashi kadan kadan kadan kadan ta yanda zai zamanto suwat ya gama wankewa ba wata kazanta da sauransu wanda za ta yi saura a jikin adduburar shi shine wa yastarhi qalilan yana ɗan sassaka addubarar tashi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ta yadda zai wanke ta tatas ba tare da wata najasa ba ta yi saura a ciki wayu jidul arka yana kyautata goga wannan bigiran yana kyautata wankewa wannan bigiran da bayan gari ya fito hatta yunƙiyar mahalla har dai ya tsaftace wannan gurin ɗari bisa ɗari ta yadda idan ya fito daga cikin banɗaki ba za a je yana wari ba ba za a je yana tsami ba ba za a ji kuda yana binsa ba a ce kuda ya rako shi har hili na'am thumma yaghsilu yadahu ba'da zalika bit-turabi wa nahwihi shikenan thumma yaghsilu yadahu sannan kuma yana wankewa hannunsa ba'da zalika bayan ya gama wannan tsarki bayan ya wanke azzakarin shi ya wanke addubar shi ta sun zamanto tsarkakakku to yanzu kuma hannun da ya aiki da shi sai ya wanke shi ne hannun hagun din ko sun ya gasubi ya dahu sannan kuma yana wankewa hannun shi ba da zalika bayan ya gama wannan aiki din na wankewa waɗannan guraren guda biyu sai ya wanke hannunsa bit turabi da ƙasa shine ya kwaba hannun shi da ƙasa ya murza ya murza da kyau sai ya zuba ruwa ya ji warin ya tafi wani hawihi da kuma makamanciyar ƙasa ko kuma inda sabuli ya yi amfani da sabuli ko inda wani abu wanda yake mai kawar da datti kai tsaye sai ya yi amfani da shi na'am wal istibra'u wajibun wa huwa istibra'u ma fi al-makhrajayn min al-adha to shikenan to wannan yayi maka bayani dangane da abin da ake cewa al-istinja'u al-istinja shine yin amfani da ruwa wajen yin tsarki to sai kuma akwai al-istibra'u istibra'i to shi ne zai yi bayani a kan shi ya ce to walistibra'u wajibun to shi ma istibra'i wajibi ne dama imma bawa ya yi ɗayan biyu daga cikinsu imma ya zaɓi a alistinja'u imma ya ɗauki alistibra'u amma aljam'u bai na huma aula ya haɗa tsakankaninsu ya yi su duka biyu ya fi sama da a ce ya yi guda ɗaya kamar yadda mai risala ya tabbatar gane da kyau ibn abi zaidin al-qayrawani wato ya kawo ya ce wal jam'u bainahuma ce abahar wa atyabu lin nafs kamar yadda zamu tarra insha Allah ta'ala ko wata ibara makamanciyar haka da ya faɗa a can gurin wa hawastifrahu ma fil makhrajayn min al-adha wato abinda ake nufi da istibra'i shine neman kawar da ma fil makhrajayn dukkan abin da yake cikin maftan nan guda biyu mafita ta bawali da mafita ta bayan gari neman kawar da dukkan abin da yake cikinsu min al'aza na ƙazanta na datti bayan mutum ya yi bawali to ƙoƙarin da zai ya tabbatar da cewa a jikin azzakare shi ba wani raran ragowar bauli da ya saura wanda sai yana tafiya zai gama tsagewa to idan ya bar shi wannan har yake tsagewa a jikinsa tofa kare ya tunanin cewa karatun shi na alkur'ani ko kuma musuluncin shi ko kuma haddashi ta alkur'ani da sauransu za ta hana mai a mai azaba saboda duk wanda ya zamanto baya tsayawa ya tsarkaka daga bawali hadisi ne ingatacce cikin bukhari da muslim ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya je hucewa ta wajen waɗansu kaburburra guda biyu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika waɗannan ma'abuta kaburburran nan guda biyu ana ta sheƙa musu azaba kuma ba wai ana musu azaba ba ne dangane da sun aikata wani laifi mai girma a idanuwan mutane mazala ya ce ɗaya daga cikinsu iya abin da yake shine yana ta yada annamimanci a cikin mutane annamimi ne ya je ya hada wancan da wancan ya hada wancan da wancan ya zagi wancan a gaban wancan ya zagi wannan a gaban wancan shine aikinsa wannan shine aikin da ake mai azaba ta dalilin wannan shi kuma ɗayan ya kasance la yastanzihu min albauli ko la yastatiru min albauli wato baya tsarkaka daga bauli idan ya gama bauli fata-fata kawai gauga yake tashi maida alƙalamin shi cikin wandonsa shi kenan ya tafi uzurin shi yana tafiya ma daga baya gama tsago to yanzu wannan sai ya zamanto ya lalata wandonsa sannan kuma bai tsaya abin da shari'a ta ta yi mai umarni ba to wannan suna daga cikin dalilan da suke sawa a yi wa mutum azabar kabari da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a tsaro azabil kabari a tsaro a mace azabil kabari min al mafi yawancin ko mafi yawancin azabar kabari saboda bawali ne saboda ba a tsaya a tsarkaka daga bawali idan mutum yana gaugawa kada wani ya shirya bar shi da sauransu sai ya zamanto sauran ruwan bawuli yana ta ɗugo a jikinsa zai fito ya tafi wannan uzurin nasa to wannan zai janyo mai shi kuma fushi na ubangiji subhanahu wata'ala na'am
وصفته من البول أن يجعل ذكره بين أصبعيه السبابة والإبهان فيمرهما من أصله إلى بصرته وينتره يفعل ذلك ثلاث مرات بخفة السلت والنتر نعم وصفته to siffar yadda ake yin istibra'i min bauli idan bauli ne mutum yayi to siffarsa shine an ya ja'ala zakarahu baina usbu'aihi as-sabbabati wal ibham shine sai ya sanya azzakarin shi baina usbu'aihi tsakankanin yatsotsinsa guda biyu as-sabbabati wal ibham as-sabbaba manuniyar yatsa wal ibham da babbar yatsa ta hannun shi na hagu saboda hannu na hagu da shine ake yin tsarki ba da hannun dama ba haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a abubuwa guda uku hadisin ya tattauna a kai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi hani dangane da mutum ya yi tsarki ya kyatse bayan gari da hannunsa na dama sannan kuma ya sha abin sha da hannun dama da hannun hagu sannan kuma ya yi numfashi a cikin akushi yana cikin bukhari da muslim hadith fayumin ruhuma to sai ya shudar da wannan hannayen nasa yatsotsin nashi guda biyu min aslihi tun daga gindin azzakarin nashi ila busratihi hal ya zuwa kan azzakarin nashi idan ya rike azzakarin nasa da yatsotsin shi guda biyu yatsar babbar yatsa da manuniyar yatsa ta hannun shi na hagun to sai ya shafi azzakarin nashi tun daga gindinsa har ya zuwa kan shi mun gane da kyau wayan turuhu sai ya dinga karkada shi kadan kadan kadan kadan ya dinga karkada shi ta yadda zai zamanto in akwai wata rara na bauli ma wanda bai fito ba kenan zai zamanto ya fito to wannan shine hikimar da ta sa zai yi haka nan saboda ba sai in ya gama bawali ba in ya tashi yana cikin tafiya sannan kuma ya ji wani ruwa yana fito mai daga jikin azzakari ya fa'alu zalika thalatha marratin ya fa'alu zalika yana aikata wannan abin da aka umarce shi da ya aikata na ya kama azzakarin shi tun daga gindinsa ya kawo shi har kansa sannan kuma yana dan mammatsa shi kadan yana dan karkada shi kadan kadan so uku cicif bi khiffatin amma fa da sauki ba da karfi ba zai raka kalkadawa fisalti cikin karkadawal wannatiri da kuma mammatsawar mun gane da kyau yawwara
ويجب غسل الذكر كله لخروج المذي na'am وفي وجوب النية في غسله قولان shikenan malam ya ce wa yajibu ghaslu zakari kullihi wankewa azzakari ga baki ɗayansa yana wajaba mutum ya wanke azzakarin shi tun daga farkon shi har ya zuwa ƙarshen shi wannan wajibi ne li khurujil madhi saboda fitowar madhi idan ya zamanto mutum ya fitar da madhi abin da yake wajibi a kansa shine zai wanke azzakarin shi ne ga baki ɗaya ba wai iyakan ba kaɗai zai wanke amma yanzu inda a ce mutum da ya tafi ya yi bawli bayan ya gama mammatse shi da kyau ya fitar da ruwan gabaki ɗaya daga cikin azzakarinsa in ya tashi da ya tsarki yana zo sai ya takaita akan wankewa kan azzakarin nashi kaɗai ba tare da ya wanke gindin batun daga farko har ƙarshensa in gane da kyau to amma mazi shi wajibi ne a wanke shi duka saboda hadisin da za mu karanta a yau insha Allahu ta'ala na Ali ibn Abi Talib cikin littafin Bulugul Maram wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da surkin shi Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi yake fama da yawan fitar da mazi ce kuntu rajulan mazza'an fa amartu al-miqdada an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama li makan ibnatihi minni fa sa'alahu fa qala tawadda wa basil zakaraka aw kama qala alaihi salatu wassalam وفي وجوب النية في غسله قولان shehu ya ce ƙaulani an yi maganganu guda biyu fi wujubin niyya cikin wajabcin niyya fi gasilihi cikin wankewa a zakari saboda fitowar mazi shin wajibi ne sai mutum ya yi niyyar wankewa a zakarin shi saboda wannan najasa ta mazi da ta fito ko ku a'a ba wajibi ba ne sai ya yi niyya kawai inda ya yi niyyar tsarki to koda bai halarto da wankewa wannan mazi ba a cikin zuciyar shi ya yi an yi maganganu guda biyu waɗansu suna ganin cewa saboda ibada ce wanda take mai cin gashin kanta ta sha bambam da bauli to akwai buƙatar ka yi mata niyya saboda innamal a'malu binniyati amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa shi ma dai da fitowar mazidin da fitowar baulin kowanne idan ka tafi za ka yi dai tsarki ne za ka yi idan ka yi niyyar tsarki shi kenan ya ɗauke mawa komi ala kulli halin wannan saɓani ne na malamai wanda kowanne idan mutum ya yi to babu laifi a kan shi shine ya ce binana ala annahu ta'abbudun wa adam wujubiha binana ala annahu ghairu ta'abbudin wa inna ma huwa mabniyun ala anna anna al-ghasla lin najasati وأن الغسل أن الغسل للنجاسة وغسلها غير محتاج إلى نية وغسلها غير محتاج إلى نية مولاني وأشعر قوله غسل الذكر وفي غسل الذكر كان كله أن غسل بعضه لا يكفي ولو بنية وهو كذلك أولا wato wannan yana nuni akan cewa wankewa shashe daga cikin daga cikin azzakari mutum ya wanke wani kaso na azzakari ba dukan shi ba baya isuwa wannan koda ya yi shi da niyyar wankewa mazi baya isuwa dole sai an hada shi duka guda sai an hada shi duka sai an wanke shi gabaki da barakallahu fikum jazakumullahu khairan abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu lada akai abinda muka yi